iyayen shine azabu wani wanda zai ba da ma'ana azabu wani ne ko wani ne da kansa in mutum zai ya ya zai da kayan sa ko ya ya da kuma ya ba da al'ada ko wani abu ko wanda zai aure ya ba da kuma wani ne da kansa ko mai kuma ko mai ni ko mai ni ko wanda ko wani mai gidansa ko malaminsa ko wani ne mai daraja da wahala mutum ya aure ya zo da ya yi bayan su ne wata bai wuri shari'a ya halatta amma kuma yawanci ba a su baya zuwa ya zama sai ne kuma a zafi a zafi shi ne a nan dole ne a zafi wani mai ba da mata mai bayarwa sannan a zafi wani ne sai na biyu wanda ana zai mana magana a nan wa'atu lillahi sadaqatuhunna shine sadaqi saboda hadisi ne Allah ya ce la nikaha illa bi waliyin wa sadaqi wa kadidin adalai ba aure sai da wali da kuma bayani da baya illa bi waliyin wa sadaqi wa sadaqi wa kadidin adalai wa atu nisaa sadaqatuhunna lillah murti akwai sadaqi sadaqi nan ba shi da iyaka ta Allah ba shi da iyaka ta Allah duk abin da Allah ka iya ba ka ce ko biliyan nawa ne kana iya ba ta amma Allah ba ma iya ba ma ya ce kan ya ka faru ko ina shi ne wa sai bayan karatu baya a yau ba ku ina mu ne sadaki kan ya ka faru ko ina da shi da duk mutum da biyar ba zai sadaki ba wannan kuma ba zai yi ba zai kuma ba daga kuma a tsarki da zuwa a kuma yi ba za ka iya ba ba ce duniya da abu da kuma yi duniya sai da aka yi amma shi a wurin ana yi ne na jawar wani wani ko da zai yi wani dubu dubu goma abin da dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu ne abu da ya ba da rijiyar da ne ma bai sanya baya ba amma da babu aure dole sai akwai sadaki sadaki na hukumi wani ko kuma ana za a ji ma aure yake wani hukumi ne ga wani gida za a iya yin sadaki da gida za a iya yin sadaki da kota za a iya yin sadaki da doki ko rago ko saniya ko dai wani abu kuɗi wanda kuɗinsa ya wuce kuɗi na ma'ana daga kuɗi da wani da zuwa sama za ku kore ne a akwai kira sa wasu da ke yi suke na farko wani wani zai ba da wata na biyu baraki ko na uku siga dole a aure da siga me bayarwa da mai karba mai nema kenan shi mai nema ya zo ya nema wani ni ne wani na zo ina mutum wani ko ba na mutum kai na ni wani ina kuka auren wanda abubuwa da suka mai suna wanke a kan sadaki kaza shi kuma wanda zai bayan ya ce ni wani na yadda da yadda na da amincewa na na auren da akan wani sana da suna wanke ga wani sadaki kaza dole na samu wannan siga dan na wani ba siga aure bai yi ba wannan wani ba wani aure bai yi ba من أولى بأخلاقهم أولى بهما دولة صاحبنا الرؤية ولا نور شيء ثم نظر يأتي لا تراها إلا بولي وصداق وشاكر عدلين دولة صاحبنا شيء وعدلين كثير جبهة أمره صبرا أما زمان يهدو ما لم يكن samun shaida biyu a kusurku da biyu a nan kinki wata ba a yi a bakin su babu hanyarci a kusurin su babu yaudara a bakin su yana da wahala kuma ba su da ake bukaku da yawa suna da aure a yayya a gani ko kuraje sabari tsakatsaki tsofaffi malamai jarirai sarakuna kowa a gani ko su zo su karu a cikin ne ba zai yi wace cikin gaba zai ba zama kuma mutane ke yi ba Allah ya yi alkawari duk rana su wani sai ba sa wani jirgi ba da ku zai a samu ke yi ko da su ce da muna na ce wannan koyi za a nima wuri za ka je nima wuri ka koyi da kuma ilimi a ina nima da wuri da yi nima wuri na ma a dabi ya ce ka koyi a nan da zuwa kira a wani lokaci ke da wani ko da kai ko da abubuwan kar ka kuma ilimi annabi ya hana amma kuma ce zama ya wai kuma ana so a bayyana kowa ya san cewa bayan aure domin ya yanka ba su so ku daga wani ruwan kada ta ce ba ku bana a to ai mun yi a cikin kowa ya san aure na kai kowa ya san aure na ka da yake da yake da yake da yake nan ba su so ko ba aure ya kai yake nan to ya zama kuma da ya yanka a ta kuma da wani ya san wani da wani ya san waliyi wanda zai ba da mata da waliyi gaba na biyu sadaki na uku siga na na na bayan ni kuma na karba ko na karba masa sadaki kaza na uku a farko ne ku yi ko ne da ke muke da da kuma ta nan Allah ya ce wa atu nisaa ku ba mata sadaqatinna sadakin ku na wuri ni bilata cikin dadin rai a cikin kwanciyar hankali ba kana bayar ba ba kana cikin mamaki ba yanzu ka bayar har cikin zuciyarka billahi billahi da ba fa in kana da kuma sai min wannan to idan ma na ni aure sai ita matar a cikin abu a cikin ya ka dace ka biya su kuma da ko da ko da yin sai ka ba da ko da ko da ko da ko da ko da ma ni sai da gida wannan na baka ne da ba kare ni gaskiya wannan ko da kuma ya ce ya ba ba ya wannan na baka kuma ya ce amma dai kaida dole a biya in bayan nawa auren ne kake ta ba ka wani abu ko ko da ka ko da ba ko ba ko yi wa sara ko ba ko yi wa ko ba ko yi wa ke ko na abu da za a yi amfani da gida ko da ka ko yi ko ba ko yi wa ko aka fahimci wani abu wanda yake za a yi amfani da shi a gida to Allah ya ce fa kullu ko fi hali'an a cikin daɗin rai mali'an cikin daɗin haliya ka tunan ka rinka kwace Allah ya halatta maka Allah bai ba ka dawo ba to dai bai ta baka amma idan ka daura auren da yake ba za ka ba ta ba wannan da ya bai ci ba in ba ka ba ta ba ya ba sai ka biya da gwamnati amma ta ba ka da kanta a cikin da kuma da addini da Muhammad fa qulu hadithan mari'a na
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
kuni wannan umarni ne da Allah ya ba wa diyai wanda ya ba su amana ba yi wa hannunsu dan da yake awalin wallahi da Allah ya ba su iya dukiyar da Allah ya sanya ita ce hanyar rayuwar ku ita kuke tsayawa ku yi rayuwa da ita wurin ci wurin sha da sauran wato yin ruwan duniya rayuwar duniya zai yi ruwa da zama kuɗi ko wani sai da kuɗi ko wani za a yi ya tafi zama ne a rayuwar ɗan adam wata rana ta da ba da kuɗi sai yin hajji duk abin da kare ke na rayuwar ruwa ne ba ka da kuɗi shi ya sa malaman ruwa suna kiran ruwa ainu ido suna kiran ainihin ido da sunan ainu ido suna kiran idan ruwa inda ruwa ke kuka a ruwan rijiya ko ruwan bohol ko ruwan rafi ana kiran da suna al'ainu ido da suna kula uku nan duniya da aka ce ba kai a cikin su akwai matsala idan kuma aka ya taso ido ya zama ya kasance akwai matsala domin ido ke rabar rayuwa idan ka zama baka da ido abin da za a wani ya kamata ya sani ba da kowa da sani ko bayan gida za ka zai ya sani shi ma ka hau a cikin wata ka kira a kowa da kowa da kowa da abu ne idan kuma ya kamata sai ka kira wani ya zai kawo wannan yan dukkan kone ko yan ka kuma yan kira ne ko yan ka kuma yan ko ka kuma ko sai ka kira a kowa da ya kuma da abu ne ba ka sani ba idan ba ido ko da ba a sani in za ka je abuwa sai an samu rafiya shi ba a zai rayuwa a kai da kuma al'ayi mutum sannan an kira ruwa shi ma ruwa kowa ya sani ruwa shi ne abu ne rayuwa ko da shi ake a ciki da shi za ka yi za ka yi wanka shi za ka sha shi za ka yi duk abin da ya kama na rayuwa da ruwa ake yi to ana kuma ya kira kuɗin shi ma ruwa da ayi mutum to shi zama kuɗi kowane rayuwa tsaya wa zai abinci zai yi wahala abin da zai yi wahala gida inda za a kwanta zai yi wahala inda za a yi bada kamar lafi na lafi da mai lafiya da za a gina da mai za makaranta in za a gina da mai za dole in za a kuma yawo makaranta dole mai da wani dole ka bata abin da zai ci dole ka bata abin da zai biya ko makaranta dole ka bata abin da zai yi ko tsoka dole ka bata abin da zai karatu za ku kowane rayuwa dole ce mutum za a ce Allah shi ke alalla wa kiyama ko kiyama wanda Allah ya sanya ita ce abokiyar rayuwa a gare ku na fara ce wasu kofin fiya wa aka kira ku a cikin wannan kuɗina in kuna da yiwuwa a cire wani abu a ba ku sannan wa kofin ku ba ta da ku إذا رأت الآية فنقول لكم قولا معروفا وهنا مطلقنا مغنى لكم يومين فلا يا يدين كنا ذلك كفران دين كنا أهل كنا على شفاء في هو دينه دون أن يأتي السباق شكوك اليمين شكوك يا ولينتي الأهواء يا رب العالمين ما أردت ما أردت shi wannan sun ƙare da kaya yana sa kaya amma shi ba wasi zai yi yawon tsara amma a ɗabi'a da yaro ƙarami da mahaukaci shi ba su fiye su tsaye to da kun Allah ya sanya amana waɗannan yara a hannun wajen Allah ya ce wa kullum ƙaunar ma'arufin kuna da kullana magana wanda yake da kyau ma'ana ba su haƙuri ba ko da ya haƙuri masana da jama'a ma'arin jarawa da ya haƙuri nan da ba su ga ko ne da ya ku da wani ko ne da ne in ne ku da ba ta ku in ya kuma a cikin wannan yana cewa kar a bar dukiya ma haya yanzu kawai sai ne a cikin rakati sai kai na da shi kan da ku ina fi wa da dama li Allah ya ku da zaka ku da yin ka ku da dukiya ma haya domin kan da kai zo ya cinye maka dukiya ana so a dinga yin kasuwanci a rage ruwa kuɗin makiyawa kar a bar shi zama a kara zule baya aikin komai a yi wani sana'a a sa shi ya koya a ga idan yana wani sana'a to dukiyar yin nan ba zai samu matsala ba zai zama yana cikin kulawa domin sana'a zai zama ya kai kuɗa
آنست منهم رشدا فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وقد يعتني حتى إذا بلغ اللسان فنسوه تفرقوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا ما أسلام وبدارا لم يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله يجزيكم أجركم وجزاكم وموقف اليتامى إذا نظرتم مرايا فبدأ اليتامى ku jarraba marayu ma'ana ku gwada su kafin balaga a cikin lamarin addini ko wurin juyawa ɗanjirorin wadda ku guda hatta idan gwada wurin nikaha har sai idan sun kai shekarun da za su iya yin aure ma'ana sun balaga a nan shi balaga a wurin ranar miji ana gane ana ganewa ta hanyoyi guda bakwai a wurin ya mace ana ganewa ta hanyoyi biyar a wurin zalimin farko shekaru uku da sauran mamaki maza ba jami'a ko shekara goma sha biyar zuwa sha shida in ya bai kai shekara goma sha takwas alama ne ya bara na biyu mafarki sai sashi da rana ko cikin dare sai yake cewa ga wani abu ya mutu a jikinsa ya ga alamun maniyi ne a jikinsa to ya nuna alamun cewa ya fara yin maniyi a rayuwarsa ya balaga kenan sai a mutu wani ne wanka kuma ya kama sallah ba bari har da zai wa kuma da kuma hasa da ya mai yi da ka alama na jirgi ne mafarki alama na uku idan wuyarsa yana da wani ya fita a yanzu ya fita a wuyarsa waɗanda ke wani fara wuyar alama ne ta cewa ya balaga na wani muryar su ne canja da yana murya idan na yara ya fita wani murya ya fita wani kamar kamar da su yi da alamar to alama ne na ya balaga na biyar hajji za ta hajji sai na wani baki na wani wani sa ba ta biya wa kuma ina wani kumuri to shi ma alama ne na balaga na biyar idan gani ya fita a hammatansa ko a maransa to yana nuna alaman a ya balaga to na shida idan gefe ya fita ko ma yana nuna alaman ya balaga ورحمة الله المنزل وعلم كيف يتجد إلى وعيد وعيد الله ورحمة من ذلك الوعيد يكون الناس يتجد عليها وعلامة أن يبلغ ولكن علامة بلغ أو كان منه أو كان هو تتفيت كراه وكاتب علامة بلغ نبي إن تبغينا تبغينا يا زوجة كنت shi ma alamun balaga ne a wurinka na uku cutar mama in ba kai suka a jikinka to alama ne ta balaga na uku idan ka tuna maka da mara ya shi ma alama ne na ta balaga na biyar ita ma za a ji bayan yanayin jikin da ya canza to wannan shi ne alama na balaga a wurin ɗa namiji guda bakwai a wurin yara guda biyar shi ne Allah yake cewa ya kowanne wa'inda aka wasu amanan marayu wanda su ya dama ku gwada marayu ku jarraba su gaskiya in an ba shi zai iya sarrafawa sai ya zuwa ya je ya sayo ya zo ya sayar ya fuska riba ya fitar da kofi ya koma ya sake sayarwa ya dawo ya sake sayarwa in kuka bai haka to ta lafi farko yanki mun abuwa ku ba su kuma ku kira su a kira ke yi ku wanda ya fada a baya a kuma a gaba ku kira su a kira ke yi a kira in kuma su kuma na raye a kira a kira ɗan uwan kwan suna suna ɗan uwa a wajen yin su kuma wanda a kira su dan akwai sarki a gari a je gaban sarki ko liman sannan a kira wasu da cikin zanyin kuma shi wani ya kira to wani fada kuma a rawa a wani halin dukiyarsa hakika na ga yanzu yaron yanzu ya yi hankali na ga alamun zai iya rike dukiyarsa na fara so zan so ka wannan nauyi da Allah ya kora mu ina so ku zo a gaban ku a yi da tsarin abin da kuma yi mafi yawar da abin da aka yi hidiman yaron domin Allah ya ce a rukun biya wa kuru a zo a yi da tsari ina so zan ba ka kuru yaro shari'a zai daga ba ka kai da shi a cikin daki don zai yi duk kowa ya kai daga ba ka a in za a bayar ka kira ke dangin uwa dangin uwa da kuma sarkin gari ko wani mamun gari ko wasu manya na anguwa a kira su a zo a zauna ko mai anguwa ko dai wani wanda aka sani manya ne a anguwa a zo a zauna barka ku da yin mamuwa rau wala ta kurwa da salatu Allah ya ce ya kowane yayi har ku cikin kuɗin maraya ta barkan da bara kai ta ka taɓa abu da aka saya dubu goma a ce ka saya dubu a biyar abu da ka saya dubu biyar a ce ka saya dubu goma sha biyar abu ba sai mana ko in sha ma ka bari ka ɗauki mai kyau ka sa a naka ka ɗauko wani kyau a naka ka sa a yaro kana da bara ne kana canjin dukiyar to ana ce wa ta ko ruwa ya tsaraban ko ido ko idan an yi kwaro ko kuma da gaggawa ka kuma malaka ya zama a cikin dukiyar ya zama ai tunda ko ya rasu na biya kuɗin makaranta kaza na yi musu kaza zai da lafiya na biya kuɗin ya musu magani na yi kaza kaza kaza ya zama kafin yaron ya girma ka ce kuɗin babu Allah ya kuma kana gani da wanda ya kasance dukiyar maraya ina hannunsa amma mawadaci ne yana da rufin asiri to ana ta fanyar sa ya kare ga wani dukiyar maraya kai ko wani ya rike wannan maraya saboda Allah duk abin da zai yi masa ya yi masa a cikin dukiyarsa amma da ke yi an sai ka za a rubuta kuma a ringa yin kasuwanci da dukiyar a ringa juya kudin kara a da kudin maraya ya zama yana ajiye ba a juyawa annabi ya ce zakka ta ce yi mutu to duk shekara sai a kuɗa zakka duk shekara sai an ba da zakka to kuɗi kuma ya aka ajiye ba a ba a juyawa kuma za a wayi bai kudin babu لكن الله يقول ومن كان سميعا فليصدق ومن كان فقيرا فأول يكون سيدنا كذبا في الغالي أمر المرايا فليأكل بالمعروف ويكتب في الأمام كأنيا مستانيا للجو في المعنى إذا يجيب فيه يمني يجيب في زمانا أنا أصدق في دنيا يا رب يجيب إذا أجينا معنا saboda a duka sa haya ana juya kudin kudin yana yana karuwa to shi wani yin mafi shari'a ya ba shi dama ya zo a yi tsada da shi a kuda za a biya da ginin da zai yi duka sa'an da zai ya tsira kudin da zai yi na gini hakkinsa in direba ne mota ne na maraya shi ne direba mai kusawa to ya zo ya zauna da zama na aikin mota a yi lissafi a rana nawa ake biyan direba ko kuma a mako nawa ake biyan direba ko a wata nawa za a biya kudin masa a rubuta a rinka tsarewa a cikin duniya shi wannan maraya shi za a yi wa masa da fakiran balle a kudin ma'awo wanda ya kasance talaka ne ba shi da hali to shari'a ya ce ya ci dukiyar marayar amma ta hanyar shari'a ya zama za a biya su da da aiki da ya yi aiki dukiyar maraya ne Allah ta cewa bai za da fatan mu ne ko Allah da mu ta yi a kira ta yi kuma ta kai bayani baya a kira alƙali ko sarki ko liman ko mai unguwa ko manya ko dangin dangin uwan yaro da dangin uwan yaro a zo a taro a kafa shaida saboda gaba kada yaro ya kira ko ya ce shi ba ba su ne ko kuma a ƴaƴan bayan ya mutu sai a farko sun kuma tsoron wani a'a fasali ko alaihi ba kuma ke yi a kansu a kuma da zai asiba da dogara ga Allah Allah ya kowa ke da tsari Allah shi ne mai kiyaye a shi fasari in ka ba su sun sama Allah ya sani in ma ba ka ba su kuma Allah ya sani ba wa zai lillahi asiba
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه الرب نصيبا مفروضا والآية في الآية الأخرى والذي صار بيان أمر من الجار دم الصورة سورة النساء ya mana bayani a baya an kuma amfanin marayu yaya za a yi da marayu yaya za a yi da marayu idan mutum ya mutu ya bar dukiya to Allah zai gaya mana yadda za a yi da wannan dukiya Allah ta kuma da ima al'umma mana sallallahu alaihi wa sallam wannan aya tana kan kowa duk wanda ya zo duniya ya haifa ko bai haifa ba dole wata rana sai an zo kan wannan ayoyi da Allah ya yi magana da anan wannan aya ta bakwai a kan alhusul sani ya yi kuma da ayati hukum yana da yaya mata guda biyu da matarsa kafan sai ɗan uwansa sai ya fata dukiyar da abun bayani a baya kafin zuwan manzon Allah ko kuma shawa duk wanda ya ya bar dukiya idan yana da yan uwa babba a cikin yan uwan sai kwafi dukiya ba zai ba kowa ba idan ba shi da yan uwa yaya ne babba yayan a sunan fari kenan babba cikin yayan shi ne kwata kan dukiya sauran yan uwa kowa sai ne kuma tara hawa sai wanda shi ya ga dama zai yi wa ya bata abin da ya ga dama wata kuma har yanzu haka ne a sauran addini wanda ba su yi har yanzu akwai shugaban da ya zama mai zama kun ya mutu dukiyarsa babban lafi ne ba da yawa ya'ya ba su da komai balle masu tsaro to musulunci addinin adalci ne da wannan abu ya faru shi wannan ɗan uwa na abu kuma tsari ya bada wannan duniya ya bar ƴaƴan ba ko kawo da matan sai sai na raba wannan ya wallahi miji na Abu Talib ya yi shahada a wurin yaki tare da kai dan uwansa ya kwace duk abin da ya mallaka ya bar da ƴaƴa marayu mata kuma kai ka sani marayu mata a zamanin yanzu ba su da wani daraja ba su da aure dana tsoron nan yanzu wanda ya kuma mata da yaya biyar ko yaya goma ba ko kuma kuma gidan baya kan samu ne aure kan samu ne aure duk wanda aka bin fara kai da alhamdulillah shi ma ta nan fi ne ba ya ki da bane a ina tunanin za ka rasu da wani amma nan fasa da gidaje ba akwai motoci kamar guda goma ne motoci ga kuma suna suna nan ba su da kan alamu amma ba ta da wani da shi yau ta samu da wani ana samu da ku a wancan lokacin idan mutum ya zo ya ga ya ba rayu ba su da komai auren su yana ba da wahala ta kawo ma ya zama wani wata wani ya kuri ko a gida sai tsanani ba ma ya zuwa da dawa da nuna da dawa ya zuwa da fi sun Allah ya zuwa da Allah ya ce a yi zan sa kira yi ta koma ka kai kenan sai ga bayan ka dole shi ne Allah ta wata wannan aya Allah ya zama jani nasibun mimma talaka ba jani wa laqrabun وللنساء نصيب والمرأة نصيب Allah ya bayani cewa da majali da biyu lallai zan kiyaye ko kuma yan uwa muku kwanta in kun suka bar yaya maza da mata ko suka bar yaya mata ko kuma suka bar yan uwa maza da mata ko suka bar yan uwa maza ko suka bar yan uwa mata yaya za a yi sai Allah ta zarfi da nasibun maza suna da rabo min ma tarakar walidani daga cikin abin da iyaye suka bar uwa ko uwa wala arzuna da makusanta mutum ne ya mutu ya bar dukiya ba ɗa ba ya ba jika ba uwa ba uba amma ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko ruwa daya domin shi ba gado Allah da kansa shi ya raba duk abin da ya kama na magana kuɗi shi ne za a yi magana kuɗi Allah baya ba su manzon Allah ya sa ma Allah da kansa shi ya raba idan mun yi maganar zakka da Allah ya zo maganar zakka sai Allah ya ce wa manzon Allah ba kun min amwalihi wa sadaqatan annabi ya farko zakka a wurin mutane amma idan an karba ya za a yi ya za a yi sai Allah bai gurman dan Allah ya raba ba gurman Allah in ya rabo wallahi wallahi duk wanda ya ce kai ma a zuciyar sa kan rabar da manzon Allah ya yi ya ji wani kai kai na rasa na rasa jin daɗi wallahi shi da wuta har abada ya ji wani kai har abada to shi yasa Allah kuma yana son bayan sa fa kana yin rahima Allah yana son bayi sai Allah sai ya raba da kansa in ka ya fice ba ya raba inda za ka kowa bai mutu ko ya ji ba amma duk da ba nan da Allah zai yarda shi yasa Qur'ani sai Allah ya mana bayani wa idan za ba zakka a inna sadaqatu lil qur'ani wal masakin wal amilina 'alayha wa tuquluhum wa fi riqabi wal ghalimin kullu ulul sabil wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zakatu al-qur'ani a wurin rabon ba Allah da kansa ya raba gado kamar da Allah da wani gaya mana yuri ko hawe shi a wurare ku da su kai shi kuma na su da su da yayi Allah shi ya raba gado da kansa to idan mun ya mu ya bar dukiya ya bar yan uwa da iyaye da ƴaƴa duka suna nan iyaye suna nan ƴan uwanci suna nan ƴaƴansa suna nan gaba ɗaya masu cin gado a cikin maza mutum goma sha biyar ne a cikin mata mutum goma ne a cikin maza ɗaya masu cin gado mutum goma sha biyar ko ne ɗa ɗan da ka haifa ko ɗan ɗa wato jikarka uba kaka wanda ya haifa uba sai ɗan uwa da kiki ɗan uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗan uwa da aji wanda kuke uba ɗaya sai ɗan ɗan uwa da kiki wato dan uwan da kuke a dan dan uwan da kuke uwa ne uba daya sai dan dan uwa da alli dan dan uwan da kuke uba daya ne sai kuma anni shakiki dan uwan babanka amma uwa ne uba daya da babanka idan ka fara uwa daya da babanka sai anni da alli dan uwan babanka amma suna uba daya ne idan ba kowa zai iya cin gado sai dan dan uwa da alli amma shakiki dan arziki ne dan babbanka suke uwa ne uwa ne da babanka sai dan babbanka wanda suke uwa daya da babanka sai kuma miji in mace ta gudu sai kuma yankarce ma'ana wanda ya ta bawa idan bawan ya mutu ba kowa zai iya gadon bawa wayannan su da su goma sha biyar masu cin gado idan an samu gado a cikin mazaje ɗa sanda uba kaka a ɗan'uwa da jiki ɗan'uwa da yanzu uwa da ummi dan dan uwa da kinki dan dan uwa da aji a ammi da kinki ammi da aji dan dan ammi da aji dan ammi da kinki da kuma miji da kuma bararren gida wanda ya tsaya ba mata kuma guda goma ne masu yin gado a cikin mata ko ke ya yarka da ka haifa yar ɗanka da kuma jakumarka da kuma kakanka mahaifiyar babanka da kuma kakanka mahaifiyar jakumarka da yar uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yar uwanka da kuke uba ɗaya yar uwanka da kuke uwa ɗaya da kuma mata idan kai da wanda ya zo matarka sai kuma wadannan gida wanda sun kuma masu gado in ka haɗa ga goma ga sha biyar nawa ishirin da biyar to a cikin ishirin da biyar ɗin nan duka suna nan ka mutu na wata dukiya baban ka yana nan ya kuma ka na nan ɗanka yana nan ɗan ɗanka yana nan ƴar ɗanka tana nan ƴar uwan uwa ɗaya uwa ɗaya tana nan ƴar uwanka uba ɗaya tana nan ƴar uwanka uwa ɗaya tana nan ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yana nan ɗan uwanka uwa ɗaya yana nan ɗan uwanka uba uwa ɗaya yana nan babbanka wanda uba uwa ɗan uwa ɗaya da babanka yana nan ko babbanka da suke uba uwa ɗaya da babanka shi ma yana nan babbanka da suke uba uwa ɗaya da babanka shi ma yana nan da kuma ɗan babbanka da ake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda ake uba ɗaya da kuma miji ko kuma mata ko wararre namiji ko wararre ya mace wayannan ishirin da shekaru suna nan gaba ɗayan masu cin gado a cikin mutum biyar sauran guda ishirin su yi haƙuri su yi kuka wanda ya kuka ba masu cin gado su biyar din nan biyu maza uku mata biyu din nan sun ɗanka uba shi na ya kori jika jika jika jika har zuwa ƙwarewa shi ya tsare shi kuma uba ya tsare ɗan uwansa wasu bakwaninsa ya tsare ɗan uwanka da ke uwa ne uba ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya shi uba duka ya koyi misali lokacin mutum ya wuce dukiya yana da yan uwa sun kai gari amma baban su yana nan wato mahaifin ne shi wani yana nan to uban nan duka ya koyi ɗan uwan nan sai da su uba ko da uwan ya koyi idan uwa da uba suna nan mutumin da ya mutu bai aure ba masu gada mutum mutum biyu ne daga uwa sai uba sai a kuma gida a ba kuwa kashi ɗaya kuma ya kwashi nawa kashi biyu amma aka zo raba ba za a yi haka ba za a yi ruwa ruwa za a raba gida uku sai a ce uwa ɗauki ɗaya uba kai ma ɗauki ɗaya saurana saurana ya tafi ba ko wani abin da ake kira asibiti ma'ana suɗi wato suɗi ya rage wajen da kwashi to uba yana da wani irin karfi ina yin asibiti saboda shi ne uba kamar da hadisi yake zan mutum za a halittu mutum Allah ya yi ɗauko maniyin uba da maniyin uba sai a haɗa sai a ɗauko wasan labarin yin mutum zai kwanta sai a kwaɓa da shi da maniyin uba Allah yake yin ƙashi ake yin ɓarko ake yin jijiya da maniyin uba ake yin kyau ake yin nama ake yin jini ake yin gashi shi ne ake haɗawa sai a yi ɗan adam waliyu kuwa da shi aka yi tsakiyar shi aka yi baro da shi aka yi jijiya ya fi ƙarfi da kuwa zo a fata wannan kashi ɗaya da za a da naka kaga an yi gwari gwari saboda kasance an kuce ta har kuma ba da ya koma zirkakar mai mutum ba su zama da ya yi namiji rabo biyu mace nawa rabo ɗaya da ka yi zama cikin yau ya bari kuwa maka da kuɗi ishirin da biyar to mutum biyar da ɗaya za su yi gado biyu a cikin maza sauran goma sha uku a cikin maza su yi haƙuri guda uku a cikin mata sauran bakwai kuma su yi haƙuri su ne uwa mahaifiya sai ɗaya sai kuma mata wayannan mutum biyar da ba da tsoron wani sai dai a samu wani yari ne ba a wani aiki da misali da zama cikin wani kungiya mahaifi na nan mahaifi zai kwashe kudin gaba ɗaya ba zai kuma kowa amma idan ya zama ma'aiki yana nan ɗana nan ɗaya tana nan matan aure tana nan aka kuma rage ba ƙarfi sai a zuwa rabar duniya matan aure a ba ta ɗaya cikin takwas kamar yadda ba marbaba da suka kuma cewa a ba da baza don ana kan rukabe da ba samun bayanai a kai to sai a zo a sai a raba a ba uba su da shi a raba shi da a ba ta kashi da matan aure a ba ta kumini a raba takwas a ba ta kashi daya abin da ya rage kuma mamariya sai a zo a raba gida uku namiji ya kwata kashi biyu mace kuma ta kwata kashi daya wayannan kungiyar kuma sun zaro zurfin ya rufe ya maza da gaba daya guda da su da suna nan maza guda biyu mata uku da aka a wannan aya Allah ya cewa da rijali da tibu maza kuna da rabo min ma tarakal walidani daga abin da mahaifa suka bari wanda aka koya da kuma da suka bari wajen yin tsari da tibu kowa mata suna da rabo kafin ka kawo wannan aya mata idan an mutu an bar su ba ta gane komai sai da kuma gaje su har ma da mai duk wani nan uwan ya mutu zai gaji sunan nan uwan kuma ya gaji masu nan uwan amma musulunci ne ya zo ya hana duka ayoyin da wasu na zuwa za a gaya mana cewa haramun ne ya mutu ya gaji masu nan uwan sai dai inda ya danta kaninka ya rasu ko wanka ya rasu matarsa in kun shirya tana so kai ma kana so za ka iya auren shari'a ya yarda amma da ƙarfin siya ba ta so musulunci mai yarda ba da ka an Allah ce maza da zan an mutu amar dukiya suna da rabo kuma mata suna da rabo min ma dan da zuku dukiyar ɗanɗani ne auka sura ko mai yawa ne nasiban mafarufa Allah ya rabo ne wanda yake abin yankawa kowa nan gaba ayar da yazo cikin Qur'ani Allah zai bayani kowa ga abin da za a bada amma shi gado akwai da dalilin sun gado abu da ku ne shi kawo sun gado na farko wala'u nikahu ta farko danganta ta ko jika ko mahaifi ko jakuma shi ne haife mai ina kawo sun gado na biyu wato ɗan ɗantawa idan ka ɗanta bawa sai ya mutu yawan dukiya ba kowa za ku gaje ku don kai ne da gidan sai na uku shine nikahu aure idan kana auren ka kai ko tana auren ka idan kuma mutu ɗaya ya mutu ɗaya zai gaji ɗaya ko kuma mata ta mutu miji zai gaje ta ko miji ya mutu ta ta gaje kamar da duka aure gaba zai mana bayani amma akwai abin da yake hana gado ko bakwai wanda malamin ka ce is laka rizqun is din nan an baki da farko shine adam istilal inda wilad shin ya muke ba ka da shi kaga ba da mara gado sai ta haihu to ta zo haihuwa sai ta haihu kan da yake kuka ba kan ya faɗo ba rai da yake kuka ba ko da kuma ya fito da rufa shi ga shi da zanu da numfashi ya yi ya ya ina numfashi har ya yi tsari amma bai yi kowa ba in ya mutu ba gado wannan dan ba zai gado ta ba kuma da alaƙa da bulati da bulati bulati sai na biyu shi a shakku da tsari inda nau sai aka samu tsari ba kuma a cikin daji ko a tsaron mota ko kuma a jirgin ruwa suka rage a ruwa ko jini ya faɗo musu ko gobara ba a san waye riga ba to ba riga da wani dan ba zai ga uban ba shi ma uban ba zai ga dan ba ba a san waye riga mutuwa ba amma idan a cikin su an san wanda ya fara mutuwa to wanda ya mutu daga baya wanda ya mutu daga baya zai ga wanda ya riga mutuwa ana fahimta ko amma ba ka zai kuka su kuka su a mace da uba da ya ko da miji da mata ko da ɗa da uba ko ɗa da uwa ko ɗan uwa da ɗan uwa wanda ya ka gaji suna ya ka samu ba su amma ba a san wanda ya zama ba to shi ma babu gado wannan ba zai gaji wannan ba wannan ma ba zai gaji wannan ba to yaya za a yi sai a kwato kuɗin sai a kai kuɗin ba in kuma akwai wasu magada suna nan akwai sauran yaya ko akwai sauran yan uwa sai a raba su sai la la shi kuma kibul li'an wato kan kan kiwa rikici ne ba tsakanin mata da miji ga ciki sai ta cikin ba ta bane an yi an yi cewa na ta bane ta ce na ji ne ce ba za ta zo ta yi rantsuwa ta za ta yi rantsuwa shi na ji ne shi kuma yi rantsuwa cewa shi ba na ta bane in ta rantse ya yi rantsuwa za a yi musu kura kamar ya maka sababi ya maka sharri kuma rana ji ne in kuma ya rantse ta yi rantsuwa ita kuma za a yi masa hajji ta yi zina kan ba na ta bane amma in ta rantse ya rantse ya zama an yi tsari ba zai gaji uban ba amma kuma ba zai gero ba zai gaji kuma amma kuma ba zai gero ɗani amma ba zai gado ba ɗani da nilin kuwarsa ɗan kuwar zai da ta kare daga ɗan milani sun samu nawa ko na farko kan da ya fado da ya kuka ba na biyu a can ko wanda ake kokoto ba a kawo ya ga mutuwa ba na uku dan da yaki ko wanda aka yi aka yi kiwa tsakanin uwa da uwa na aure aure haka ba ba aure shi wani na ba wata mutum sai sai ita ba da sai sai shi ba aure tsakanin kuma zai gaji mahaifiyarka a zai gaji mahaifiyarka ai ta yi na gadon uwa ko da an gaji a zai in uwa ta ko ta ake ta hanyar gani ta zai gaji ba dai ta hanyar jani illa sai kawai ta shi kuma kufur fala ne ya fara yin kafiri wa rusul wala rusul wa kafir babu gado da kayan kafiri da musulmi ko kuma musulmi da kafir sani mutum da ya mutu ya bar dukiya yana da yaya amma a yayan akwai musulmai akwai kafirai kafiran ba za su gaji ba kafiri baya gadon musulmi musulmi baya gadon kafiri duk wanda yake da ƙarfin da zai hana kafin ya gaji musulmi ko musulmi ya gaji kafin sai ya ɗauki gado da baya zai hada abu sai dai idan kun yi kun yi sun kuma su domin akwai da za ka dai zuwa ko su gari a musulmi za a zo kuwa kafin ne in ɗan yi musu ya ɗauki gado a ba sai ba sai a sai a ma cewa kayan ɗan shi ne ko ina da ƙarfi wataƙila wani babban ne a gwamnati ko kuma mai sarauta ne ko wani mai dukiya da an ba ta gayya in dai ka mutu shi wani babin wani ba ba ka yi da gayya da ka idan kafiri ya mutu musulmi ba zai gaje ku ba shi ma kafiri ba zai gaje musulmi ba nawa ke nan ba babu ko ka ishtaka tsera rikku kauta idan bawa ya mutu yana da yaya ya'yan ba za su gari da da ya'yan da suke duka na na ne kai da kaya duka ba za ku biya sai zaira zaira shi ne iko zina ɗan zina na kusa ka biya yau da bai duk mutumin da ya zo duniya ya samu iyayensa sun yi aure da suka haife su ba za yi gudu ba mutum ba zai tashi hankali ba sai da ba za mu yau kana ji kana gani kayan mahaifinka a cikin baka ƙoƙarin na baya gaba ko ya yi kamar da wani rizkun rizko ne kau abin kako shi kuma a san da an wanda ya kake magajinsa tsari yana jira ku baya ruwa kullum kuma sai na biya shekara ku bai kwanta ciwo ya ga kwanya wace yana nan sai suka yawa wani kudin ruwa wannan zuwa ya sa wani tafi ko wani abu ya maki ruwa ya kasa ruwa ko ya mafa ruwa ko ya sa shi da ko kuro ya tsira a kasa ruwa ko ko ya sa ruwa ruwa ko ya sa ruwa ruwa ko ya sa ruwa ruwa ko ya sa ruwa ruwa ko ya sa ruwa na san ko ya sa ruwa biliyoniya ne ba yaya yana ala ala ne dan ko ya saboda ya fa dukiya wani ma yace ga dan uwan zai haihu in ba bai da hankali ba yanzu kuma zai yi hada baki da kuɗi a kan mata ko ko kai ko a kan mata suka yi da babu mun ta gani sai a yi yi har da kayan ba ko ba ko wata kuma ko haya ni da ba ko da Allah zai kama ya tura asiri nan da aka zo ana rabon za a yi rabon rabon ramu ko haya kila abin da ya mutu alƙawarin yake ba su sai ba su rami bai ba su rami ba sai suka biyo kuma na zama suka ce lalle ko ya ba su kuma tona to a cikin ganyen kuma sai wani yanzu sai su yake ba kuwa a kuma ba ba su raka sai da samu shi ya da baki da wani yanzu tashi kuma cikin gari wani da ya ce shi ma aka ce in kuma yan uwa suka ce a za mu yi asara mu gare su ga rashin kuwa ga rashin yan uwa mun ya ga wani uwan mu sa zai wa da zai wa da kuma mutum suka ya ce ka ce ya ce a bai zai biya niyya amma an za a ba gado ban da shi ba za a ba shi gado ba saboda ya kashe wanda zai gada da shi muna fata Allah ya raba yawa da ba su da lokaci za mu wace nan sai da ma ke gobe ta Allah ta ta yi ba da gado za mu ko da Allah ya ba za mu ko da Allah bai ba mace da gado Allah ne ya ba duk mutumin da aka raba gado yadda Allah ya ce a yi yace bai yadda ba shi ne a kaje kuma shi a je ko ba bai yadda ba ran Qur'ani ba wannan sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allah wa ta tabani wa la tawadu ala sabaka iman la babu wa iman wa la tawadu ala illa wa la tawadu
addu'a ne ta shuru wai assalamu alaikum malam da fatan malam yana lafiya malam ni ne ina da damuwa a sa ni da addu'a mijina mun aure ya bar ni da ciki wata daya yanzu muna neman shekara uku ne ya je fatawa ya haɗu da wata kirista sunan ta hudu tun da ya tafi bar ni ba abinci mahaifiyarsa ne take kula da ita kuma bayan ya dawo bayan shekara hudu na. idan ta kira shi a waya baya ɗauka in ta zo kusa da shi kuma sai ce mata kana mai kama da bakin maciji a kuma ɗanta da ta haifa baya son shi koren shi ya kuma tana cikin damuwa wai wata wannan matansa kristan ta turo mata da wata turo mata da dodo a cikin baccinta ta je asibiti tana ganin jini ba gaira ba da nuni tana cikin damuwa kan kuma da ta ta yarda.